بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma bado yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala bisa dama da lokaci da ya bamu cikin damarsa da ikonsa da mashi'arsa da ƙaddararsa ya ja rayuwarmu ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin lahadi dare na litinin wanda yau daidai da 26 kenan ga watan sha ɗaya a musulunci watan zulƙida yau hijira na da shekara 1443 daidai da 26 dai ga watan shida miladiya 2022 wannan lokaci watannin tare suke tafiya kenan da girgoriyan da hijiriya duk suna tafiya a tare a barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu da ke daura da gidan alhaji salame nangi a wannan unguwa ta federal locust fadar jihar gombe domin ci gaba da tattaunawa da muke yi a matsayinmu na musulmai mu ƙari junanmu da junanmu da abubuwa da suka tabbata alkur'ani da kuma suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun malamai bisa ka'idar fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ayi tunatarwa domin tunatarwa tana amfanar masu imani Allah ta'ala ya samu da cikin su a yau insha Allah kai tsaye abinda zamu tattauna akan sa shine ahammiyatul waqt mahimmancin lokaci a cikin addinin musulunci babu shakka lokaci abu ne mai tsada musamman agun mutum mai imani domin ya san duk lokacin da ya wuce har abadan abidi ne ba zai dawo masa ba imma ya amfane shi imma kuma ya yi hasararsa kuma lokacin nan da muke gani duk lokaci bayan lokaci awa bayan awa minti bayan minti iya cikin ni'ima da Allah ya mana a wannan rayuwar tunda kuma Allah ya ce zai tambaye mu kan ni'imomin da ya mana a duniya summa la tusaluna yawma izin anin na'im Allah ya ce sai na tutsiye ku na muku tambaya akan dukkanin ni'imar da ne muku musulmai masu imani masu bin tafarkin sunna babu shakka lokaci al'amari ne mai tsada abu sakaci da lokaci iya cikin hasarar da ba ka iya mai da ita da duk abin da ka mallaka a duniya lokaci tsadarsa ta kai tsada tunda Allah ta'ala ya rantse ya yi rantsuwa a gurabe daban-daban da lokuta mabambantan juna lokacin dare Allah ya rantse da shi wallaili idza ya gasha Allah ya rantse da yini wannan hari idza tajalla Allah ta'ala ya rantse da lokacin walaha wadduha wallaili idza saja da daidaikun gurabi a Qur'ani da Qur'anin ya bamu labarin Allah da kansa ya rantse da lokuta mabambanta juna domin irin muhimmanci da kuma falala da take kunshi a ƙarƙashin lokuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi mai inganci yana cewa ni'matani magbunun anha kathiru minan nas ni'imomi guda biyu ana cin kaso su a bar mutane da yawa ana cin ribar su amma da yawa daga cikin mutane ba sa ci ribar waɗannan abubuwa guda biyu sai ma'aikin Allah ya fassara su da asihatuwar farak lafiya da Allah ya baka a rayuwarka da kuma lokaci da Allah ya baka a rayuwarka da yawa ba za ka san mahimmancin lafiya ba sai ka da jinya da yawa ba za ka san mahimmancin lokaci ba sai ka fada cikin rashin lokacin sarkacin da har ma'aikin Allah ya nusar da mu akan jama'a da yawa suna tafka hasara game da lokaci ya kamata mu tunatar da kanmu musan kuma irin yadda ya kamata mu yi ta'ammuli da lokutanmu na rayuwa mu gane ya uwa dukkan wani abu da Allah ta'ala yake so a yi akasarinsu musamman abubuwa na wajibi to ya musu lokaci da kansa da kansa ya tsara musu lokaci kuma ya ce komai yana gudana ne akan lokaci washamsu tajri limustaqarin laha zalika taqdirul azizul alim hatta rana akan lokaci take tafiya Allah ta'ala yana cewa a shi wata da rana Allah ta'ala ya halicci su lita'alamu adadassinina wal hisab lita'alamu adadassinina wal hisab domin ku san kwanukan shekara ko idaye na shekara da kuma lissafi in ba rana da wata ko ba yini da dare to yau a ce 26 ga watan 11 shekara 1443 ba zai yi ba a ce yau miladiya 2022 ana watan 626 ba zai yi ba ashe idayen lokacin Allah ne ke tafiyar da shi da kansa sanadiyar zuwan dare da wayewar gari yini da zuwan dare ana kirga har ai har ai cikakken kwana yini da dare ana kirgawa har ai cikakken mako sati daya ana kirga har ai cikakken wata ana nan ana nan har ai shekara wannan shine ta'lamu adadasinul hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci rana da wata ba sai dan gaskiya ku kirga lokuta ku san wajiban da Allah ya dora muku kuma ku tsaya akan gaskiya wannan shine abin da Allah ta'ala yake nusar da mu saboda ka wajibi ne ya uwa mu kula da lokaci a wannan rayuwa sallah Allah ya mata lokaci domin Allah ta'ala yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah game da mai imani wajibi ce mai lokaci wajibi ce mai lokaci idan kai sallah lokacinta bai yi ba sallah bata yi ba ko da kuskure ko da mantuwa in dai bayan kai sallan farila ya tabbata lokacinta bai bata wannan sallar bata yi ba sai ka sake wata domin muhimmancin lokaci haka nan da za ka zauna da gangan ba tare da wata larura ba lokacin sallar farilla ya wuce ba ka yi ba to ko ka yi ma Allah ba zai karba ba domin kitaban mawquta wajibi ce mai lokaci an fahimci wannan azumi shi ma Allah ya masa lokaci yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna sai ci ayyaman ma'adudat kwanuka ne kididdigaggu in ma ba gane ba sai ce shahar ramadan allazi unzila fihi alquran a watan ramadan a nan allah yake su kai azumin wajibi da dole aka tsallake shawwal zulqa'ida zulhijja almuharram safar rabiul awwal rabiul akhir jimada ula jimadal akhir rajab sha'aban duk allah ya ce ku yi azumin wajibi cikin su sai da aka zo ramadan sai ce a shi yake so ku yi azumi na wajibi tunda ya dora muku azumi kamar yadda ya dora waɗanda suka gabace ku muhallu shahid anan shine azumi da yanzu nan misali ka ce kana cikin watan zulƙida za ka azumce shi duka idan ramadan ya zo ba za ka yi ba baka isa ba allah ba zai karɓa ba ko ka azumci shawwal duka ko ka azumci rajab duka ka ce kai kayi na ramadan ɗinka kafin ya zo bai yi ba yanzu nan a ce ka ta haika yi sallar isha'i lokacin ta bai ba sallar ba ta yi ba domin kula da lokaci da allah ta'ala ya ɗora wa ayyuka na ibada ku duba aikin hajji shi ma lokaci ne alhajju ashhurun ma'lumat faman farda fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj sai Allah ya ce shi aikin hajjin nan da ɗaya ne daga cikin arkanul islam al-khams sai ce ashhurun ma'lumat wa an so watanni ne sanannu kaga yana da lokaci kenan tunda an ce ashhur kuma ma'lumat iya fara watan daga wannan wata na zulqa'ida zulhijja da wani bangare na al-muharram su ne watannin da ake aikin hajji a su idan kai a baya bai yi ba idan ka tsallake almuharam kai a gaba bai yi ba domin mahimmancin da Allah ta'ala yi wa lokuta a ɗamfar cikin wajibai da Allah ta'ala ya ɗora mana ku duba zakka ita ma zakka manzan Allah ya fassara da wahala alai halhau ita ma zakka lokaci gare ta zakkar kuɗi sai shekara ta yi zakkar dabbobi sai shekara ta yi zakar amfanin gona an ce wa atu haƙƙahu yawm hasadi sai an je lokacin da aka sare aka kimshi aka cashe mutum ya ga iya mai ya samu sannan sai fi da haƙin Allah a ciki almuhim ya yan uwa idan mun kula dukkan abin da ya shafi ayyuka na wajibi to Allah ya musu lokuta da kansa domin mu gane muhimmancin lokaci a cikin wannan rayuwa ta mu a matsayinmu na musulmai ko mu gane kan cewa hasarar lokaci hasara ce da ba ta da kama hasarar minti ɗaya hasarar sakan talatin a wannan rayuwar baka da abin da za ka mai da shi a wannan rayuwar baka da shi tiran da Allah ta'ala ya kaddara ya busa ma numfashi a cikin mahaifiyarka to tun daga nan kuma numfashinka raguwa yake ba karuwa yake ba har ka zo duniya kullum cinye abin da Allah ya tara maka ke yi ba za a taba kara ma ba kuma kuma tafiyar gaban ta fi ta bayan yawa ita tafiyar duniya ta ce amma kana haye wannan kadarkon na duniya kana fadawa rayuwa ta bito bata da ƙarshe in daɗi ne bahi da ƙarshe in wahala ce ma bata da ƙarshe kuma da lokaci ake farauta samun rayuwa mai kyau ta gaba gobe alkiyama da sakaci da lokaci ake samun taɗewa da hasara a rayuwar gobe alkiyama to lalle ilalla idan mun kula da wannan shimfiɗin da na yi to yana da kyau a matsayin wani musulmi kar mu yadda lokutan mu ya dinga tafiya a banza mu tsara wa kanmu lokaci ka san lokacin neman abinci ka san lokacin ibada ka san lokacin iyalanka ka san lokacin zumunci ka san lokacin kaza da kaza ka tsara wa rayuwarka lokutan ka su tafi aikin alkhairi karke da shirme da shirbici kamar gu a cikin rayuwarka karka yadda da wannan tunda shi wannan lokacin da ka tafiyar da shi a banza shi ɗan ya yaudare ka har ka ajiye wa wani saɓan Allah lokaci na musamman to ka sani wannan lokacin sai Allah ya tambaye ka akan shi ai shi ne raya ka ya busa ma numfashi ya baka aran rayuwa ya baka iska da zaka shaka ya baka abincin da zaka ci ya baka ruwan da zaka sha ya baka gun da zaka zauna ya sa ka yi bacci ya sa ka yi kaza duk wannan ta gomashin yama amma kuma sai ka ware lokaci a rayuwa don ka saɓe shi wannan akwai butulci a wannan innal insana innal insana li rabbihi lakanut hakika wani daga cikin dan adam kuma wa'azo daga cikin mutane game da ubangiji suna da yawan butulci saboda ka gane dukkan abin da zai mutum malhiyat abin da zai shagaltar da kai ya bata ma lokaci a aikin banza kar ka yadda ka mai lokaci a rayuwarka shi aikin zunubin shi kansa musiba ne kuma ɓata lokacin domin aikin wannan zunubin shi ma wani wata musiba ce mu kula da abin guda biyu ne lokaci iya da muhimmanci in ka ɓata shi a banza to wannan ɓata lokacin da ka yi wa Allah sai Allah ya tsaye ka ya tambaye ka kuma abin da ka yi cikin lokacin inda ya saɓan Allah kai Allah ba zai barka ba mu gane ƙimar lokaci ya 'yan uwa ta kai ta kawo wanda a lahira dan adam zai buƙaci bayan ya koma ga Allah Allah ya bashi ara minti ɗaya da duniya Allah ce ba zai ba idan lokacin ka yi iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu idan Allah ya kwasa ma lokacin ka zo duniya idan ya ƙare magana ta ƙare Allah ta'ala ba zai jirkinta ma ba in lokacin ka ya ƙare in lokacin ka ya ƙare Allah ta'ala ba zai ba zai wutar da kai ba idan lokacin ka yi lokaci shine abin da in ya cika ya cika a gun Allah subhanahu wataala ku duba yadda Allah yake ba mu labari cewa idan waɗansu sun je lahira ba a daidai ba musamman Allah ya ba su dama su yi alkhairi a duniya ba su yi ba ba su yi amfani da dukiyarsu wajen yada alkhairai da taimakon al'umma ba to Allah yake ba mu labari cikin suratul munafiqin yake cewa a ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ta'ala ke cewa ya ku masu imani kar ku yadda dukiyarku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku game da ambaton Allah zikirin la'anan shine a amalul ibadat ayyuka na ibada kamar salloli na wajibi da kaza da kaza da kaza da kaza da Allah ya dora mana to karka yadda zakin kuɗi karka yadda son ƴaƴa su shagaltar da kai daga wajibin da Allah ya dora mana Allah ya ce duk wanda yi wannan to irin tu za su wayi gari a lahira cikin tababbun mutane inda ya dukiya ta shagaltar da kai inda ya'ya suka shagaltar da kai game da addini game da ibada game da zumunci game da alkhairi to Allah ya ce a sanar da kai kana cikin tababbun gobe alkiyama sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da Allah ya arzuta ku da shi duk arzikin da gani a gunka Allah ne baka ba kokarin ka bane ba wayen ka bane idan wayo ne akwai wanda suka linka ka wayo amma Allah bai ba su ba idan shekaru na akwai wanda suka linka ka shekaru Allah bai ba su ba idan ilimi ne haka ya sa aliyu jarumi a cikin littafin suna balagatul wadiha yake cewa laukanatil arzaku tajri alal hija izan lahalak lahalak la izan lahalakna min jahanihin albaha'im lahalaktu fi jahalihin albaha'im yake cewa da dai arzikin nan da kuke gani da Allah yake raba shi ga waɗansu daga cikin bayinsa a ce arziki ma'aunin badishi shine hankali an gane da dai a ce hankali shine ma'aunin bada hankali afwan hankali shine ma'aunin bada arziki yace da dukkan dabbobi ba wanda za a samu da rai domin su jahili ne ba su da hankali an gane ko to amma yanzu wata dabba ta fi ka jin daɗi wata dabbar abinda take ci ba za ka iya ci ba yanzu irin kuliyoyin na amerika da za ci an ware musu miliyan kaza irin dokunan gidan sarakai da abincin su ma da kasar waje ake kawowa dokai fa abinda doki zai ci a wata in aka lissafa ma shi da ɗawainiyarsa da maganinsa da allurarsa kai kai wata hidda kana ci kaga wannan zahiri ya fi ka arziki doki to ashe shi arziki ba wai hankali bane yake jawo shi a'a kaddara ce daga Allah da kuma kaso daga Allah subhanahu wataala shi ya kasa biya kowa nasa to sai Allah ya ce abin nan da na baka ba kada ka sake ka mutu baka bi amfani ga gobe alkiyama ba duk abin da Allah ya mallaka ma da yawa ne ko kaɗan to kai kokarin dasa wani abu da zaka samu inuwarsa a lahira shine wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar ku kyautar ku sadakar ku taimaka da abin da Allah ta'ala ya baku Allah ya ce min qabli an ya'ti ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zai kiwa ɗayan ku ba Allah ne yake jin kunnan ku mutuwan nan tana nan fa ku yi alkhairi ya ƴan uwa ka taimaka ka bayar ƴan uwa dangi marayu ɗaliban ilimi da sauransu ka taimake su in ma baka yi ba mutuwa tana zuwa tana zuwa idan ta zo ko ba za a saurara ma ba min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani wanda mutuwa ta riske shi bai yi alkairi da damar da Allah ya bashi ba zai ce Allah ina roƙo kaɗan jirkin tamin mana Allah ila ajalin qarib zuwa ga ɗan lokaci ƙanƙani ɗan lokaci a kusa Allah ya raye shi shekaru da shekaru watanni da watanni lokaci bayan lokaci amma yake bara da neman alfarmar ɗan ƙanƙanin lokaci abin Allah ya ga mutuwa ta zai ke masa ya duba bayansa ba abin da ya dasa na alkhairi zai ce Allah ina neman alfarma kaɗan ban lokaci kusa-kusa ya Allah ila ajalin ƙarib kamar mai tambaya zai ce to idan an baka lokacin mai zaki da shi sai Allah ya ba mu labarin abin da zai da lokacin da za a masa sai ce fa a sadaka Allah wala sadaka zai sadakan nan da ake ƙin yi dukiyar da ake yawan ɓoye ta to ni Allah in ka ban dama bayarwa zan yi ya ji ya gano zahiri kenan ya ga ainul yaqin an fahimta wani malami yake cewa da ana mutuwa ana dawa da kaga mu'minai Allah wallahi da za a leko a dawo to da wani tsabar imaninsa ko abinci ba zai iya ci ba to dan dai Allah ya bar abin gaibi ne ba wanda ya leko ya dawo an ka tafi ka tafi kenan an fahimci wannan ya ce Allah sadaka zan yi na yi ta sadaka na ita a kyauta kuma da zamto ɗaya daga cikin mutanen ƙwarai mutanen kirki wa a kummina salihin sai Allah ya ce wa lan aka kawo harfin nafi lil abadi Allah ya ce har abada ba zai taɓa yiwa ba idan rai ajalin sai zo mu jirkin ta ba zai yiwa Allah ya yi alƙawari inda ajalin ka yazo Allah ba zai rikita ba shine walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha aka ce nafsan bin nakira tafidul umum dukkan wani mai numfashi inda lokacin sai Allah ba zai rikita masa an fahimci wannan kun ga wancan da yake fama yake kamun kafa a bashi lokaci dan kankani ya dawo ya gyara abin da ya lalata kun ga sakaci da lokacinsa a rayuwa Allah ya raye shi ba ya bashi lokacin nan ya bashi daman nan amma sakaci saufa saufa zanyi zanyi zanyi ta yaudare shi bai yi ba har ajalin su yi kuma ya dinga neman alfarmar a bashi damar Allah ce yayi alƙawari ba zai baka wannan damar ba kuma ita lahiyar nan idan an je ba a gyara ba duniya nan ne gidan gyara duk abin da ka bata a duniya zaka iya gyara shi Allah ya baka dama ya sa mana istighfari ya sa mana tuba duk Allah ya mana wannan gata amma in ka mutu wallahi babu damar gyara sai dai in Allah ya kaddara akwai ceto da zai yi ma amma matukar ka riga ka tafi a bauɗe ka tafi a karkace to karkacewa zaka su gani a can amma duniya gidan gyara ce za ka iya gyarawa Allah ka ba mu ikon gyara abin da muka bata a cikin wannan rayuwa ya Allah a mu sani cewa lokaci musulunci ya ba shi kulawa al-islam qad hatamma bil waqt ko bi idaratil waqt yau da gobe tsakanin kaza da kaza tsakanin kaza da kaza to musulunci ya ba shi kulawa ta musamman shi yasa manzon Allah ya wani hadisi yake cewa tsakanin sallah da sallah tsakanin azumi da azumi tsakanin juma'a da juma'a mukaffiratun lima bainahunna tsakanin wannan lokacin da wannan tsakanin wannan lokacin da wannan Allah iya kankare ƙananan ƙananan zunubai kun Allah iya amfani da lokuta wajen kankare mana zunubai da muke yi wa Allah subhanahu wataala zunuban da ba su shafi yakin dan adam ba musulunci ya bawa lokaci kulawa matukar kulawa iya cikin al'amura masu tsada kuma iya cikin umurin lati ya tsalo an hayo malƙiyama suna cikin abubuwan da Allah ta'ala zai tambaya akan sauran alƙiyama izi ya ƙulu alaihi salatu wassalam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya zalo ƙadama abdin yau malƙiyama ƙafar ɗayanku ba za ta samu gushewa a gaban Allah ba idan an yi tsayuwar alkiyama ita dama alkiyama tana nufin tsayuwa ne ai kame kumu kiyaman an fahimta tsayuwa tsayuwar da Allah ne ya san irin adadin lokacin da za a yi biya tsayi to a wannan tsayuwar da za a yi ta alkiyama manzon Allah ya ce kafarka ba su ita da gusa ba kai step baya ko gaba baka isa ba hatta yasalu an arba'a kisal manzan Allah ce sai an tambayi dan adam kan abubuwa guda hudu an gane ko question ne kuma ansa all question ne dukka tambayoyin za a amsa dama tambayoyin da za a yi ma daga mutuwarka zuwa in Allah ya yi kana cikin wanda za ku samu aljanna a kabari da guda hudu ko marrabbuka akwai guda uku a kabari marrabbuka wa madinuka wa mata ƙulu fi za ka rajin da zai sabi kuma guda uku a gaban Allah akwai guda hudu guda bakwai kuma duka ake so ka amsa su an fahimta su kuma waɗanda suka je a bauɗe ba samu damar amsa wannan tambayoyin ba to za a musu tambaya ɗaya wanda ko sun amsa ko ba su amsa bauta za su tafi an fahimta amma in Allah ya tambaye ka amsa takwas ɗin nan daidai to kana cikin za ku samu rahmar Allah gobe alƙiyama Allah ya samu da ciki na farko a tambaye ka a kabari game da ubangijinka game da addininka game da manzonka sallallahu alaihi wasallam ka san irin abin da zaka tana da wajen biya mala'iku amsa tsayawa akan tauhidi da tsayawa akan sunna da kokarin sanin manzon Allah da sonsa da kaunarsa da son sunnarsa ba wai haddacewa zaka yi ba ce man rabbuka rabbiyallawa wannan karatun jarabawa kenan ta duniya amma shi wannan amsa ta lahira imaninka ne zai sa ka amsa tambayar yasa Allah ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti idan da imani sai Allah ya tabbatar da furucinka ka bada amsa an fahimci wannan tambayar da za a yi kuma a gaban Allah bayan uku nan ga hudu a can daya cikin wancan hudun Allah ya ce manzon Allah ya ce za a tambaye ka an umrihi fi ma'afna rayuwarka in generally aina ka je ka karar da ita aina ta kare kaga shi ma akwai akwai akwai alaka da lokaci rayuwarka zaka yi wa Allah bayani da me da me kai rayuwar ta kare wa an shababihi fi ma ablahu za a tambaye ka akan samartakarka aina ka karar da ita lokacin da ka fara jin karfi zaka fita a guje zaka dau kaya mai nauyi zaka yi ta ihunka a gari ko ba ka bane irin abin da matasa suke yi suna jin kuruciya a jikinsu ba rukon bakan leda ko kaga suna sangartattun su ba komai ku yi haƙuri matasa za ku zo layin ai yawa to za a tambaye ka kan wannan kuruciyar har ka tsufa daga jin ƙarfinka har zuwa tsufanka aka yi kutun ɗin wannan gun a cikin rayuwarka sai an tambaye ka a kansa domin mahimmancin samartaka yasa wani balarabe yake cewa wallashe babu hamidatun ayyamku law kana zalika yustara aw yarja yace samartaka ta wuce kwanakinta masu dadi yanzu ka tambayi dattawa kaji labarin samartaka ai lokacin da ina matashi ai lokacin da ina matashi to abin ya wuce ba zai dawo ba wanda balaraban kauye yake cewa kuruciya ta wuce kwanukanta masu dadi yace law kana zalika yustara dama ana siyota sai mu je mu ƙara siyowa dama dai za ta dawo kuma za ta dawo ba domin zaƙin samartaka a cikin rayuwa sai Allah ce ita ma sai an ma tambaya a kanta an shababata hifi ma ablau an fahimci wannan daga nan tambaya ta uku a gaban Allah a gobe alƙiyama za a tambaye ka an malihi dukiyar da Allah ya baka fi ma fi maktasaba wa fi ma anfaqa a ina ka same ta kuma a ina ka kashe za a ma tambaya akan wannan wa an ilmihi ma za a mila bihi ilimin da Allah ya baka da mai aiki mai kai da ilimin da Allah ya baka to in ka dauko wancan uku da wannan hudu sun zama bakwai idan Allah ya taimake ka amsa shikenan za a ce tafi aljanna idan kuma baka amsa ba sai mutun ya je shiga gidan wuta za a ce wa qala lahum khazanatuha alam yatikum nadhir tambaya ce shin baka taba jin wa'azi bane an ce abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau baka ji wa'azi ba manzanni da malamai ba su zai kima sun ba wa'azi ba sai ce kalubala garji ana nazir haka ne tabbas masu wa'azi sun zo fakazzabna sai muka karyata muka ce ai ba su da aikin yi ne shi yasa sun damu mutane mu commitment ya mana yawa ba mu bajin wa'azi kawai shine fakazzabna wa qulna ma nazallahu min shay har ma muka ce ba abinda Allah ya sauka duk karya suke to kaga sun bada amsa daidai a mawuta su tunda an ce a gaban wuta za a musu wannan tambayar an fahimci wannan to daga wannan shine aikin da ke kan dan adam idan kun kula da wannan tambayoyi da za a gaban Allah a gobe alkiyama duka a galibe suna da mu'amala da lokaci hayatihi shababihi an gane ko malihi a da lokaci zaka samu doki rai sannan kuma da ilimin ka sai da lokaci zaka neme shi duka suna da ta'alluki da lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murshidan mai shiryarwa ne wa muwajjahal muslim ila igtinamil awqat manzon Allah da kansa yi shiryar ya fadakar ya nusar da musulmai wajen ribata ribatan lokuta an gane ko wa fursul umr da kuma irin damar da rayuwa ta baka a cikin fadin sa hadisi mai inganci yake cewa igtanim kamsan qabla kamsi igtanim kamsan qabla kamsi ka ribaci abubuwa guda biyar kafin wasu biyar ɗin su zo ma an fahimci wannan ka ribaci biyar kafin biyar su zo idan biyar suka zo ba ka ribaci biyar ba biyar ɗin ba za su samu ba na farko shababika qabla haramik ka ribaci ƙuruciyar kafin ka tsufa an fahimta kana jin ƙarfi da lafiya ka ribaci ta kafin tsufa ya zo ba idan tsufa ya zo abubuwa diwa ba za ka iya yin su ba kuma ni'imar Allah da faɗin jin ƙan Allah duk abin da kake da ƙuruciyarka na alkhairi idan tsufa ya zo ka kasa yi to Allah zai dinga baka wancan lada musamman ka saba azumin alkamis da litinin ka saba sharan masallaci ka saba yawan nafilfili ka saba karatun alkur'ani ka saba kaza da kaza lokacin ƙuruciya da lafiya sai ƙarshe Allah ya jarabe ka da jinya ko tsufa ya zo to sai Allah ya ce mala'iku dinga rubuta masa lada tamkar iya da lafiya iya da kurcinsu to kaga ashe ribatar wannan lokacin kana yi wa kanka asusun gaba ne ko da gaban za ka gajiya ka kasa to Allah ba zai hana a dinga baka ladanka ba shababi ka kabla haramik ƙuruciyarka kafin ka tsufa wasihatika kabla asakamik da lafiyanka kafin rashin lafiya in Allah ya baka lafiya kari bace ta ya dan uwa kafin jinya ta zoma an fahimta wa wa ginaka qabla faqrik da wadatarka kafin talauci ya zo in Allah ya baka dama ya baka dukiya kari bace ta kafin talauci ya zai kima wa fara wa faragika qabla shughlik da lokacinka kafin rashin lokaci ya zo wa hayatika qabla mautik da rayuwarka kafin mutuwa waɗannan abubuwa guda biyar ka ribace su kafin kishiyoyin zo su zai kema an fahimta fawakatil muslim amana inda lokacin musulmi amana ce abunsa lokacin da na kuke gani a yan uwa ka tashi ka yi sallan asuba ka ɗan koma gida ka kinza ka fito in gona ce in kasuwa ne in ofis ne ka dawo ka yi waye ka yi waye har dai yanzu har ka kwanta to ka kirga ki cikin amanonin da Allah ya baka a rayuwarka karka yadda ka bata shi a banza karka yadda lokacin ka yazo ya tafi a saban Allah karka yadda da wannan amana ce tunda Allah ya ce zai tambaya akan sa a gobe alkiyama wa huwa mutalibun bi adami at-tafrit fihi ko manzon Allah ya nemi mu kar mu yi sakaci da lokaci kar mu yi sakaci wa ta'kidi hadha al-amr idza kana zalika waqtun qad ta'allaqu bihi haqqullah aw li ahadin min khalqihi musamman lokacin da yake ta'alluki da haƙƙin Allah a cikinsa kamar lokacin yin sallah karka sake da shi kamar lokacin da za ka yi azumi lokacin da za ka yi kaza lokacin da ka samu damar zuwa aikin kaje karka yi wasa da wannan domin lokacin da yake ta'alluki da haƙƙin Allah a cikinsa ko haƙƙin wani daga cikin bayi ɗan uwanka Allah ta'ala kuma yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah iya ba ku umarni ku mai da amanoni zuwa ga su ita والوقت من أهم من أهم الانتجاء الانتاجات من أجل من أجل بالغ أهميته shi lokaci ya ‘yan uwa lokaci duk abin da aka haifar a wannan rayuwar na alkhairi a da da jiya da gobe to ribata da lokaci aka yi aka yi shi duk wata fasaha da wata kimiyya da za ka birge ka ta baka sha'awa a yau to sai da aka yi amfani da lokaci aka girgiro ta in wani ka gani ya tara ilimi iya baka sha'awa game da ilimin da ya samu lokacin sai bayar ya samu wannan ilimin ko ilimin addini ko ilimin boko ba abin da za kai a zubo ma shi aka baka tashi ka neme shi ba an fahimta yasa duk abin da ka gani ko ɗan kasuwa ne ya tara jari to lokacin sai amfani da shi ko malami ne ya tara ilimi lokacin sai amfani da shi kowane ne duk abin da gani iya motsawa a wannan duniyar har ana sha'awarsa har kana sha'awar abin to mai abin sai da ya ɓata lokaci ya same shi ko menene shi duk alkhairin da ka gani iya gudana a duniya to lokaci ne ya haifar da shi kai ma kar kai wasa da lokacin da Allah ya baka karkai wasa da damar da Allah ya baka ubangiji ne tsara lokacin kuma ya kaddara shi Allah ta'ala yana cewa wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah shine ya gwargwada lokacin dare da yini an fahimta akwai hikima a wannan yuqaddiru al-layla wan nahar a domin Allah shi yafi kowa sanin dan adam ya halicce mu ya san kafasitin rayuwar mu ya san abin da zamu iya ya san abin da ba zamu iya ba kuma ya san abin da in mun yi zamu ƙara lafiya hankalin mu zai kwanta mu samu nutsuwa inda ya tsara mana lokacin yini sai ci alfijir iya ketowa iya buƙatar mu mu musulmai mu je mu sallan asuba mu yi amfani da wannan damar ta lokacin mu sallan asuba daga nan kuma kana kammala sallan asuba Allah ba zai nemi ka mai wata ibada ta wajibi ba har sai rana ta yi zawali aka baka isasshen lokaci akalla awa shida ko abin da ya kama da wannan domin an san zaka je ka nemi abin da zaka ci zaka je ka nemi wani abin da zai taimake ka rayuwarka sai aka baka lokaci mai tsawo tsakanin asuba da azhar an fahimci wannan mai sana'a ya tafi mai gona ya tafi mai ina ne ya tafi da Allah kuma ya ce idan mun yi sallar isha'i to kowa ya je gida ya nutsu ya kwanta ya huta daga nan har zuwa ƙarshen dare Allah bai buƙatar ka mai wani abu da wajibi sai dai kana neman faralla kana neman ƙari kuma sai ka tafi ka raya diraren ka kuma sai ce ku huta da dare har zuwa ketowar alfijir sai ku tashi kuma ibada ta wajibi kaga lokacin abinci Allah ya faɗaɗa shi lokacin da zaka yi bacci ka huda nan ma Allah ya faɗaɗa shi waj'alna al-layla libasan waj'alna an-nahara ma'asha layla libas dare an sashi kamar tufa zaka shiga ka buya ka huta rana kuma koyi ne an sashi wajen ma'ashi neman abinci kaga yuqaddiru layla wan-nahar da Allah ya ce kana kai sallar isha'i karfe 10 ka sake wata sallar karfe 12 ka sake wata sallar karfe 1 wata sallar karfe 2 to kaga to da wani lokaci zaka huta da Allah ya ce misali kayi sallan a asuba karfe biyar ko biyar saura a ce karfe takwas ka sake wata sallar karfe goma haka karfe sha ɗaya haka to manomi me zai noma ɗan kasuwa ina zai je nemi abinci to amma sai Allah ya buɗe da lokacin tsakanin wannan da wannan ya sashi mai tsawo tsakanin wannan da wannan ya sashi mai tsawo yuqaddiru layla wan nahar wannan ya cin hikima ta Allah subhanahu wataala ga muryayen adam mu sani cewa أكد القرآن الوقع أكد القرآن الكريم أهمية الوقت على أهمية الوقت قرآن mai girma ya karfafi mahimmancin lokaci miraran lokuta daban-daban iya magana akan lokaci wa fihi siyaq mukhtalif qur'ani ya ambaci lokuta a cikinsa da mabambantan kalmomi wa siyaq muta'addid da sigogi daban-daban daban-daban daga ciki akwai addahar lokaci ake nishi halata alal insani hinun min addahari lam yakun shay'an madhkura addahar an fahimta shin bai zai kiwa dan adam ba wani lokaci hinun min addahar wani lokaci daga cikin rayuwarsa bai zama ta komai ba da can ba a san ka ba ba a san babanka ba ba a san kakanka ba ka irin wannan rayuwa kuma sannan Allah ya sa aka san ka ka zo duniya ko kuma annabi adamu da can ba a halice shi ba daga bayan Allah ya halice shi inda lam yakun shay'an madhkura ad-dahr lokaci kenan hin wa mata'un ilahi ku ji dadi har zuwa wani lokaci hin lokaci yake nufi al'an shi ma iya nufin lokaci da Allah ya halakar da fir'auna fir'auna ya ce ya tuba sai Allah ya ce al'ana a wannan lokacin kuma zaka je ka do fir'auna an gane bayan da ka sawa kai abin daga dama qur'ani ya kirayi lokaci da al-yawm al-yawma akmaltu lakum dinakum a wannan yini na hajjin bankwana a wannan arfar da aka yi ta hajjin manzon Allah ta bankwana shekara ta 11 bayan hijira to a wannan yinin a wannan lokacin addinin musulunci ya cika kaga Allah ya amfani da al-yawm iya nufin lokaci al-ajl kullun yajri li ajalin musamma ajl shi ma lokaci ne lokaci abin ambato al'amad an gane ko amadan ba'ida amadan ba'ida amad shi ma lokaci ne ya zama to tsakaninsa da wannan lokacin akwai tazara mai tsawo as-sarmad shi ma lokaci ne wal ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan lokacin ya wucewa ya tafi a meke yene sarmad lokacin da ya wani lokacin ya shigo cikin sa an gane ko al'abad khalidi na fiha abada yi ma lokaci Allah yake nufi al-khuld lokaci ne al-asr wa ghairi zalika duka qur'ani ya zo da wannan kalmomi kinaya da ishara da mabambantan kalmomi wajen ambatan lokaci an fahimci wannan duk wannan kusan Allah ta'ala iya amfani da wannan daidaikun kalmomin domin abbarar da dan adam da nusar da kai kan cewa kai kokarin amfanuwa da lokacin ka kafare shi lokaci yazo shi lokaci ya uwa shi ne usulin ni'am shi ne asalin ni'ima duk wata ni'ima ana ribatatta ana amfanuwa da ita da lokaci ne ga ni'ima ba lokaci ba ta da amfani ni'ima ba lokaci shi lokaci shi ne usulin ni'am shi ne asali da tushen samar da kowace irin ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce da za ku zauna ku dinga idaye ta ni'imomin da Allah ta'ala ya muku ba za ku taba girgisu ba to dukkan wata ni'ima ba ta samuwa sai an sai an amfani da lokaci fal waqtu huwa umrul haya shi lokaci ya yan uwa shine a lokacin da kake raye cikin shi rayuwarka ta jiya da yau da gobe in Allah ya raya ka shine lokaci wa maidan wujudu al-insan kuma da lokaci ake samun da dan adam Allah ya ba mu labarin zaka zauna cikin mahaifiyarka na ufa mudga alaka taurin ba da taurin lokaci bayan lokaci har ka cika wata tara abin da ya fi faruwa a galab ko ƙasa da ko sama da haka sanar ka zo duniya samar da kai da buɗe ido da kai ganka a duniya da lokaci ka zo an gane ko faja'at ayatun kathira turshidu ila qimatul waqt ayoyi a qur'ani sun zo da yawa suna nuna mana kimar lokaci da darajarsa da girman al'amarin sabon Allah subhanahu wataala suna bayani girma da farala da Allah ta'ala yi wa lokaci na farko yake cewa wa sakkar lakum shamsa wal qamara da'ibai an fahimta Allah ta'ala ya hore muku ashamsa rana wal kamara da wata da'ibaini wanda suna nan tun da aka fara duniya har abada ba za ka nemi su karasa ba shi ne ma'anar da'ibai ba sa yajin aiki su ba yan asu ba ne ko ku yi haƙuri yan asu yawa ba sa yajin aiki su baran da za a ce rana ta yajin aiki ko baran da za a ce wata yajin aiki ba zai yi ba shi ne da'ibain tutur suna da kaga su ma lokaci suke tafiya da shi Allah ya hore mana su to malamin suke cewa wace irin horewa Allah ya mana ya ce ya hore mana rana rana ina malamin kimiyyar musulunci akwai abubuwa da yawa da hatta jikinka idan babu wannan hasken rana ba zai yiwu ba jikinka ba zai yi kwari ba ba za ka samu lafiya ba ba za ka samu taharukat ba hatta bishiyoyi da shukoki da muke yi ba don da haske rana ba za su yi ba an fahimci wannan kuma ranar sai Allah ya daidaita zafinta ba za ta mana illa da yawa ba da Allah ya saki zafin ranar gaba ɗaya ba mu iya rayuwa a wannan ƙasa ba mu iya rayuwa to amma sai Allah ya hore mana ita ta amfane mu a jikinmu ta amfane mu wajen busar da abubuwan da muke so su bushe ta amfane mu wajen shukokinmu da bishiyoyinmu ta amfane mu hatta dabbobi mu hatta rayuwarmu shine sakar din ka fahimta ba dan Allah ya hore ba da rana tafi karfin mu shi ya daidaita zafin nata ya rage zafin ta yi daidai da rayuwarmu ba dan Allah ya saita ta yi daidai da rayuwarmu ba ba zai yiwu ba karfin ta yafi karfin mu an fahimta sannan yace ya hore mana wata shi ma wal qamar shi ma wata akwai irin amfanuwar da ake da shi da Allah ta'ala zai sa haskensa bai rage haskensa ba to da hasken zai iya cutar da rayuwarmu kuma zai iya cutar da lafiyarmu amma sai Allah ya daidaita wata ya daidaita rana domin su yi daidai da rayuwarmu su amfanar da mu shi ne ma'ana sakar lakumun shamsa wal kamara da'ibayin wanda suna nan suna tafiya yau da gobe ba su tsayawa wa sakar lakumun laila wan nahar a wata ayar Allah ta'ala ke ce ya wuri muku dare da yini ya hore muku ku yi ni kuna neman abinci horewar Allah ce wani kuma neman abincinsa da daddare ne ba fata ke ne ɗan kasuwa ne sai dare ya yake tafiya wani aikinsa na dare ne wani dutinsa na dare ne Allah ne ya hore ma ya horewa wa an sini su nema abinci ya horewa an su dare su nema abinci in ba dan Allah ya hore daren da yini ba baka isa ka fita ba an fahimci wannan yini sakkar lakumul laila wan nahar sai Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum idan ku roki Allah idan yaso zai baku duk abin da kuka roke shi to ita kuma wannan gaba ta aya me alaka ta da lokaci an fahimta idan ku roki Allah wa atakum min kulli ma sa'altum ma'ana igtanim awqatika lid-du'a ila Allah kai amfani da lokacinka wajen addu'a wajen nema ga Allah sai ka amfani da lokacin ka yi ko ba ka bane ka samu lokaci cikin dare ko ƙarshen dare ko barkon dare ko tsakiyar dare ko dab da alfijir ka samu lokaci ka roƙi Allah sai ya baka abin da ka roƙe shi shine i amfani da lokacin ka ka roki Allah sai ya baka abin da ka roke shi wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce idan kun tsaya kuna yin ni'imomin Allah ba ku saka girgi shi ba innal insana la zalumun kafar hakika dan adam kafirin dan adam azzalimi ne kuma yawa Allah butulci wanda ba shi amfani da lokacinsa ko ya bata lokacinsa a banza wajen saban Allah da shirme to iya cikin zalum azzalimi ya zalunci kansa kuma yayi wa ubangijinsa butulci a wata ayar Allah ta'ala ke cewa wa sakar lakumul laila wan nahara wa shamsa wal qamar Allah ta'ala ya hore muku dare ya hore muku yini duk lokaci ne dare daga sallan magariba lokacin dare ya shiga har zuwa ketawan alfijir daga ketawan alfijir lokacin yini ya shiga har zuwa faduwar rana yini sakar lakumul laila wan nahar wa shamsa wal qamar da rana da wata wan nujum da taurari duka musakkaratin bi amri suna Allah ya hore mana su da umarninsa musakkarat Allah ya hore su ba su cutar da mu ba amma da umarnin Allah ne ba da ƙarfinka ba Allah ne so ya hore su domin mu amfani su a cikin irin baiwar da Allah ta'ala ya mana inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun Allah ta'ala yake cewa a cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutane masu hankali a wata ayan Allah ta'ala yake cewa wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa Allah shine ya sanya didare da rana ya zamto khilfa ma'ana khalifofi wannan ya khalifanci wannan wannan ya khalifanci wannan wannan ya gushi wannan ya zo wannan ya gushi wannan ya zo an fahimta ya sanya dare ya maye gurbin yini ya sanya yini ya maye gurbin dare ja'alakumul layla wan-nahara khilfa khilfatan liman arada an yazzakara amma ga wanda yake nufin ya wa'azantu dare da yini sun ishe ka wa'azi an fahimta dare da yini tunda Allah ya rantse da su a mabambantan gurabe a Qur'ani to ya ishe ka ya zama wa'azi a gare ka ya dan uwa ka duba wanda Allah ya tsara yini ya tsara dare wallahu yuqaddiru layla wan nahar ya tsara dare ya mai da hisitara ya mai da shi gun hutawa ya mai da shi kaza da kaza gun suru ya mai da rana yini gun neman abinci gun ta'ammuli gun zumunci gun ibada gun harkokin rayuwa Allah ya tsara wannan in ba dan irin tsarin Allah ba da dan adam ne bai sai tsara rayuwarsa wannan ba amma tsari irin na Allah zalika taqdirul azizul alim shine tsari irin na Allah gwani mai ilimi ya tsara muku rayuwarku ya tsara muku lokutanku yace ku tafiyar da shi a haka kuma haka shi ne cigabanku a duniya kuma yi ne cigabanku a lahira Allah ce liman arada an yadhakara aw arada shukura an fahimta kowanda ya nufin ya gode ma wa Allah subhanahu wata'ala mu sani ƴan uwa a shi lokaci kamar yadda magana ta gabata abu ne wanda iya cikin abubuwan da ɗan adam zai amsa tambayarsa a gaban Allah subhanahu wataala mu san da wannan mu ƙara jaddada wannan azukatan to idan mun kula da wannan din a yau da muke rayuwa da jiya yaya mu'amalan mu take da lokaci yayin wa yaya mu'amalan mu take da lokaci lokaci nawa muke batawa a banza wanda ba shi da amfani ba shi da alaƙa da addininmu ba shi da alaƙa da lahiranmu lokaci nawa kabari na wajibi ka yi sakaci ya zo yi tafi a banza da wofi wannan kowa ya je ya zauna ya nisu ya yi wa kansa wannan tambayar yanzu ga abubuwa nan da yawa a gabanmu a matsayinmu na musulmai bincike a harkar rayuwar bincike akan harkar addini amma duka masu kwakwalwar masu basirar masu kaza ba sa yi wa'ansa abubuwa sun zo sun cinye mana lokacin ana bin mu bashi da yawa gashi nan a harkokin karatun zamani an tafi da yawa an bar mu harkokin karatun addini an tafi da yawa an bar mu kuma duk wanda ya zama wani abu a can din da lokaci ya amfani mun yadda daga cikin irin illar da turawa suka yi mana sun zo sun yaƙi tunanin musulma mu da lokaci gadowar fikiri ɗazun nan na fice ta tawin ship stadium tun kafin tun wajen azahar na gana ta taruwa da motoci ni can can ke mayan siyasa ne za su taru aka ce wai bal za a yi wani tun kafin yan bal din su zo ya yi awa biyu a gun domin tsahafaragen rashin kula da lokacinsa a rayuwarsa tun kafin yan bal din zo ya yi awa biyu iya tsaye a gun me yake yi me zai yi ka zo ka ɓata wajen awa hudu biyar a banza da wurfi la yi simin wala ya guri mai ju in sun cinye ma mai za a ba haka in ma ba su cinye ba kai mai damuwar ka ciki wani ko sallar la'asar wallahi bai yi ba an yi kiran sallar la'asar an ba da in tabar liman ya zo an shiga amma iya can a zo ne bai zo ya sallar ba don allah idan mutum ya mutu irin wannan yanayin mai zai cewa allah mai zai cewa allah mutuwan nan kasan dole za a mutu kuma kai musulmi kai imani akwai makoma akwai aljanna akwai wuta ga harkar waya wani rabon da ya sa alkur'ani a gabansa a karanta aya goma aya ishirin a je izu ɗaya ya manta amma kullum alal akalli waya sa ta cinye mai lokaci wajen awa uku zuwa hudu akwai lokacin safe akwai lokacin rana akwai lokacin yamma akwai lokacin dare wani in ya je kwanta bacci da waya sai awa biyu iya daddana waya bai bacci ba ba maki bai shafa ido wutari ba ba maki daga alamtar kaifa zuwa nasa ba zai iya karanta shi sosai ba an fahimta ya ƙi amfani da wancan lokacin ya ɓata shi a banza kuma ga wajibin da ke kansa bai sauke ba wannan fa duk shine irin abin da muke raya cikin sa yanzu ko ga mutum ya zauna a majalisa ana ta musu bai je kasuwa ba ya nemi kobo bai je makaranta nemi ilimi ba ya zauna kawai haka sun mun bukumun jahilin gabar da yamma bai je ya nemi arzikinsa a duniya ba bai je ya nemi ilimin addini ba kawai hira hirar arsenal da manchester hirar pdp da apc inda ya fi kwarewa a nan ya kware zalika mablugu min al-ilm a duniyar an tafi an bar shi harkar lahira an tafi an bar shi ya ke amfani da lokacin shi su da takaice yan uwa da mu da iyayenmu mata da suke cikin gidajensu da yan uwa da muke tare da su anan mu yi kokarin ribata lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dalibin sa Imam Zahabi yake cewa Sheikhul Islam ya rubuta littafi shi ya kirga ya kai 500 wanda ya kirga da hannunsa littafi 500 kuma akwai littafin da iya da mujalladi sama da 12 in bai yi amfani da lokacin ba zai wannan ga imamun nawayi dududu shekararsa 44 zuwa da biyar an ce ya rubuta littafai sun fi adadin shekarunsa yawa inda ya yi wasa da lokaci zai yi wannan an fahimta saboda ka sun yi amfani da lokacinsu ga ibn al-qayyim jauziya ranar nake ba ku labari cewa daga garin zai tafi aikin haji a hanyar ya rubuta littafi adabul mufrad a hanyar zuwa maka ya rubuta littafi da tauda da alƙalami in yi zango a nan ya rubuta in yi zango a nan ya rubuta ga yana iya amfana duniyar musulunci to kai me kai da lokacinka don ka amfana da bayanka jikokinka nam a zadul ma'ad zadul ma'ad fiye da gari libad an fahimta me kai da lokacinka wajen ka amfani bayanka me kai da shi allah ta'ala ya samu dace allah ya farkar da mu daga wannan dogon bacci da muke yi ya ba mu ikon amfanuwa da lokacinmu allah ta'ala ka raba mu da asarar lokaci kara mana imani da tabbata akan addini da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu samu matsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana muna ƙara jaddada addu'a muna neman Allah ta'ala ya ji kan mahaifinmu ya gafarta musu ya sa aljanna ce mu kuma su da mu da iyalanmu muna addu'an Allah ta'ala ya shirye da mu ya dora mu a tabarki madaidaici Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da jiharmu da sauran garuruwan musulmai Allah ka mana zaɓi mafi alkhairi cikin shugabannin da za zo mana ya Allah ka zaɓa mana abin da zai dace da addininmu da rayuwarmu da mutuncinmu da mu'amalarmu ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan damuna da ta zo Allah ta'ala ka ɗorar da ita da alkhairi Allah ka lillinka mana albarkoki cikinta ya Allah Allah ta'ala ka ƙaddara mana alkhairi cikinta Allah tsananin rayuwa da ake cikinsa Allah ta'ala ka yayi mana shi irin tsadar kayan masarufi da kayan rayuwa da hauhawan farashi Allah ta'ala ka sauko mana da wannan musiba Allah ta'ala ka yi gacin al'amarin ka ka mana gyara da kanka ya Allah mana ƙara addu'a gare mu gaba ɗayan mu masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana wanda suke neman tsare wani abagun Allah Allah ta'ala ya tsare mu mana ƙara jaddada addu'a ga shi mai wannan gida da asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya karɓi ayyukansa Allah ya ƙara masa buɗi cikin neman sa Allah ya tsare shi ya tsare mu gaba ɗaya ya tarbiyantar da iyalansa da mu gaba daya ya ji kan mahaifansa da mu gaba daya Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya wa alaikum salam daga lokacin balaga a zuwa lokacin da mutum zai haura shekara arba'in ƙarfi da isa shi ne shekara arba'in game da musulunci ce daga nan kuma ƙasa za a yi daga lokacin da ka balaga a lokacin da mutum zai haura shekara arba'in aƙalla akwai shekaru wajen goma sha tsakani to su ne lokacin ƙuruciya game da musulunci ya tsara to su wannan rayuwa ce wanda take da cike da haɗari domin kana da ƙarfi duk abin da za ka iya yi an fahimta to shi yasa Allah ya ce zai tambaya akan wannan lokaci insha Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan na'am wa alaikum assalam haka ne eh musamman kwana goma farkon zulhijja eh kwarai da gaske ga kafin rana ya an shige su kwarai da gaske eh dama karshen maganar ina so zan yi magana karshe ka tunatar da ni Allah ya saka da alkhairi to gaba da mu kaɗan yayin wa akwai goma zulhijja wanda na san mai bibiyar malamai dai a kafafen media na musulunci duka zai ga abubuwan da ake ta faɗa a takaice kwanuka ne masu muhimmancin gaske ba irin su a kwanakin shekara yinin farkon watan zuwa goma da shi kuma duk wanda Allah ta'ala ya hore wa layya ko yake da kyakkyawan zato zai yi ana so kafin watan ya kama ka yi aski ka yanke farci a wannan kwanaki goma daga ɗaya ga zulhijja har zuwa goma ga shi ba a so ka yanke gashin ka ko ka yanke aka yi farka ba a so ƙarin lada ne kamar da umu salama matar mazan allah ta faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma ana so a raya wannan yinin na goma zulhijja da ayyuka na alkhairi kuma ana so a azumin arfa idan allah ta'ala ya kai mu ga wanda allah bai ba su ikon tafiya aikin hajji ba a takaice dai wannan su ne da sauran ko bayanai da za su biyo bayan insha Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum